بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة في أصول الفقه ما لن يتي المندوب المندوب abin da yake mandubi an so an gane ko wasu za su iya kiransa mustahabbi an gane ko za ku iske wani lokaci malamai suna musu sunaye daban-daban wasu ce duka ɗaya ne wasu ce akwai ɗan bambanci cikinsu قال المؤلف المؤلف يتي الثاني ابو نبي daga cikin hukumce hukumcen shari'a guda biyar almandubu ismul maf'ul na malan yace shankidi kenan yanzu shike magana khulasatu ma zakarahu almuallif ma'ana khulasa takaitattan magana abinda akan shi muallif ya faɗa mai wanda ya wallafa littahi fi hadha almabhath a cikin wannan babi anna almanduba huwa ma fi ma ma fi fi'lihi athawabu a cikin aikin shi akwai lada walaysa fi tarkihi iqab kuma idan mutun ya bar shi bai da iqab wato abin nan uquba ko zunubi wa hadha ajwadu ta'rifaini mallan yace wannan shi an mafi kyau ajwadu kenan daga at-ta'rifaini ta'rifi guda biyu alladaini zakarahum al-muallif wanda al-muallif ya kawo su kenan malam bai kawo maka ba amma ya maka adalci na ilimi in kana son koma sai ka koma ya ce maka ya faɗi biyu amma wanga ya fi na fata an fahimce ni shi yasa adalci na ilimi kenan kakka boye dalilin wani kakka boye wani ya faɗi kaza a cikin littafinsa wani ya faɗi kaza wani ya faɗi kaza ni na zaɓi kaza amma ga dalilai na kuma ban ci listar da kowa ɗauki abin da littafi akan shi ba magana ta rage ta ƙari amma wani in shira su cikin mas'ala in ya ga dalilan da za a kawo sun fi nashi ƙarfi shi kuma ya riga ya tafi akan wannan sai shi bayyana dalilan shi sai shi ɓoye na saura ba ai ba kai kaɗai na ilimi ba kuma ba kai kaɗai da littafai ba sai a ta yi bincike a gano mu ji tsoron Allah Allah ya taimake mu malam yace wa in shi ita in kaso qulta kace ma umira bihi amran ghairu wato ghaira jazim abinda an kai umurni da shi amma ba umurni bane na cilastawa shine jazim abinda an ka daure ma ce ci cilas sai kai ba ina fata an fahimce ni malam yace wa tahqiqu abinda at tabbatacce annal manduba ma'murun bihi shi mandubi an yi umurni da shi li annal amr qismani wato domin shi ne shi al'amari umurni kenan qismani kala biyu na amrun jazimun abu ne umurni wanda at tilas daurarre ai fi tarkihil iqab idan mutun ya bar shi za a yi masa uquba wa huwa alwajibu shine wajibi wa amma ghairu jazim amma wanda ba daurarre ba ba tilas ba ai la iqaba fi tarkihi babu laihi akan barin sa wa huwa almandubu shine ake kira mandubi abinda an kaso an gane ko wad dalilu ala shumulil amri lil mandubi malan yace abinda ke nuna maka cewa wato umurni ya hada hadda mandubi قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى وافعلوا الخير وايكتا الخير اي ومنه المندوب daga cikin su akwai mandubi shi yasa usulul fiqh ta tacce shine wanda ake kafa hujja da aya da hadisi ba usulul fiqh wanda za a je aka maka alqawaidul aqliyya almujarrada wanga usulul fiqh ne amma tare da mi da dalili na shari'a da haka ne zamu iya fahimtar fiqh mai kyau usulul fiqh mai kyau balaga mai kyau tafsiri mai kyau mu fahimci mas'ala da kyau mu kawo dalilai amma ba wai ta dumi ba inda surutu za a yi ina da wani littafi da na biyo da shi daga kasar Iran lokacin da muka je musabaka a 2012 na so littattafai da dama akwai littafi na usulul fiqh ya kai safha ina ganin na farko bai wuce kai safha 400 ko 500 na biyu bai wuce safha 400 ko 500 amma ina ganin babu aya ko guda babu aya ko guda duk surutu ne da hayaniya yanzu za ka yi bincika cikin ɗaya cikin kwabata ina ganin wannan littafin barasa gani shi usulul fiqh a suna ne wani ɗaya daga cikin malaman suna na Jafal Ashraf garin da aka aka turbuɗe sayyidina aliyu ba kufa ne aka like shi ba kun san najf ake kiran shi najf al ashraf can inda babban malamin suna tafsiri ya karatu imam taba tabai wanda kuma shi ma khomeini ya karatu a iraki dan haka galibin abin da yake bambanta ahli sunna da waɗanda ba ahli sunna ba galibi shine kafa hujja da alqur'ani da hadisi duk abin da za a yi ka kafa hujja yanzu zaka iska littafai misali kamar yadda ustad dr hikmat bashir babban professor na tafsiri na ƙasar Saudiya wanda ya yi tahqiqi na Ibn Kathir yanzu kuma yana nan yana tahqiqin Ibn Jarir al-Tabari athar Ibn Jarir al-Tabari muna fata Allah ya bashi iko ɗaya ne daga cikin ɗaliban Shanqiti yana da littafi as-Sahih al-Masbur bil tafsir bil ma'thur yake cewa abin da ke bambanta rubuce rubuce na ƙasar kasashen kamar da suka kula da aƙida da dalilai da waɗanda ba su damu da aƙida sun damu da larabci kamar yanzu misali irin ƙasar Misra za ku iske galibi a da waɗanda suke kula da waɗannan wuraren musulmu da hadisai ba da ayoyi sai kai mutum ya rubuta littafi mai safha dubu amma da kaza ka samu aya uku ko hudu surutu ya yawa amma galibin waɗanda suke kafa hujja da sun karanta dalili mas'ala ɗaya biyu uku hudu sai su baka dalili daga cikin alkur'ani ko sunna wannan shine karatu mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa malaman fiqhu na yanzu galibi sun tashi tsaye duk wani littafi da an kace na fiqhu na sai su yi kokari su kawo dalilansa galibi yanzu muhtasar khalil akwai wani malami daga nan kasar shankiti ne bilad shankiti a saudiya yake dalibin shankiti ya fiddo dalilan muhtasar khalil wannan shine ilimi waye ilimi ilimi mai hujja mai dalili mun fahimci wannan amma ba ita ta ya haka ka surutu ba babu bayanai in dai ra'ayi na zan kawo na kai ka kawo naka to ai babu babu babu hujja domin hujja tana cikin alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda misra tun da madrasatul hadith ta fara karfi duk wanda su banna sun kafaci lokacin su tsaha husaini ana ta banna ana ta abin da aka ga dama amma lokacin da Allah kawo su ahmad shakir an gane ko babban malamin hadisi na wanda ya tahqiqi na musnad imam ahmad sai fada ta fara ja da baya madrasatul hadith malamai suka ce tana taimakawa domin ana kafa hujja da alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wa amur wa amur bil ma'ruf وامر بالمعروف كو cikin suratul luqman ne aya ta 17 cikin suratul abin nan suratul a'raf wa amur bil urfi nan ko wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkari wasbir ala ma asaba kakka ce malan yayi kuskure bai kuskure ba wa minhu al mandub shi mandubi yana daga cikin abin da an kai umarni domin abu ne wanda shari'a ta yarda da shi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan daga cikin dalilai aya wadda Allah ya ce inna allaha haqiqa Allah ya'muru yana umarni bil adli da adalci wal ihsani da kyautatawa wa ita idhil qurba da ba ma abucin kusanci suratul nahl aya ta 90 ai wa min al ihsani yana daga cikin kyautatawa wa ita idil qurba da kuma abinda za a ba makusanci ma huwa mandubu abinda yake mandubi kenan wannan ya nuna Allah ya umarni da shi wa hajja man qala mallan yace wanda ya kafa hujja an gane ko ya kafa hujja man qala wanda yace innan nadba ghayr ma'murun bihi shi annadbu abinda an mandubi ghayr ma'murun bihi ba ya umarni da shi ba bi qawlihi da fadar Allah subhanahu wata'ala falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri waɗanda suke abin nan saba ma al'amarin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ji tsoro allamu wato nan lamul amrita an gane ko lamul amri ake kiranta idan wani abu ya gabace ta sai ai mata sukuni idan ta zamanto ita ce farkon magana sai ai mata kasra li yunfiqa dhu sa'atin min sa'ati mun gane ko an tusibahum fitna waɗanda su ji tsoron fitina ta same su fitina zaka iya fassara ta da ma'anoni daban-daban tana daga cikin al-mushtarak kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an ko ma'ana nawa take dauka kadiba cikin الوجوه والنظائر na imamu dama gani kaga kalma ta fitna ma'ana ta take dauka ka diba cikin al-mufradat fi gharib al-Qur'an na imamu al-Asfahani kaga ma'ana nawa take dauka aw yusibahum adhabun alim ko ko azaba mai radadi ta same su suratul nur aya ta 63 qalu sun kace fil ayati tawaqqudu ala mukhalafati al-amr a cikin aya akwai narko alƙawalin azaba ala mukhalafatil amri ga wanda ya saba ma al'amari bil fitnati zai samu fitina Allah shi muna tsari da fitina wal azabil alim da kuma azaba wanda take mai radadi wan nadbu la yustalzamu tarkuhu shi ko an nadbu abinda an mandubi la yustalzamu tarkuhu shay'an min zalika kenan bai lazimce shi ba don an bar wani abu daga cikin waɗannan ko ba haka nan bane in ka bar umuri babu zancen fitina ta same ka babu zancen azaba ta same ka to kenan ko bai daga ciki wa bi hadisi sun kafa hujja da hadisi laula an ashqa ala ummati in ba nake tso abin ga tsoron in tsananta ga al'ummata ba hadisi ne la amartuhum bis siwaki da na umurce su da yin aswaki inda kulli salatin a kowace sallah ma anna annahu nadabahum ila siwaki tare cewa kuma ya kwadaitar da su zuwa ga yin aswaki qalu fa dalla zalika ala anna nadba ghayra ma'murin bihi sai suka ce to wannan ya nuna shi man dubi ba ai umarni da shi ba kaga malla ya ka dalilan su malam yace wal jawabu anna al amra fil ayati wal hadith wal hadith al madhkurain amsar da za a bayar shi wannan umuri da a cikin aya da hadisi waɗanda muka ambata yuradu bihi al amru al wajibu ana nufin umuri na wajibi fala yunafi wannan bai korewa an yutlaqa al amru ay itlaqin kalimata al amru aidan ala ghairi al wajibi ga abinda ba wajibi ba wa qad qaddamna mun mun gabatas أن الأمر يطلق على هذا وهذا ممكن تشي أمرني أنا هذا شيء نواجبي لون بنا واجبي با كنا نند أنك تشي فتنة تونا أنا نفهم أمرني نواجبي نبتا أفهم تشي شيء فتنة تكي سامو متون وزعم من قال إن الندبة خير ما لا يتشي ريا وإن جمال منزولي وند يريا يتشي إن الندبة شيء أبوند أمن دوبي تخير زابيني بدليل جواز تركه سبور أنت يا هلتا كبرشي wal amru istida'un wa talabun shi ko al'amru umurni istida'un kamar akwai kira cikin shi wa talabun kuma akwai buƙatar cewa ka aikata wani abu wat takhyiru wat talabu shi ko at takhyir zabi a ce an baka zabi wat talabu kuma a ce an neme ka mutanafiya ni sun kori juna me an ce an umurce ka ba dai an baka zabi ba shi an baka zabi ba baka umurni ba yace to za'mun ghairu sahih malam yace gariwa ya tasu ba gaskiya bace li'anna nadba laysa takhyiran mutlaqan shi annadbu abinda anka ce an so ba zabi ne anka baka mutlaqan ba bi dalili anna al-fi'la fihi arjahu min at-tark dalili kuma cewa in kai yi shi a yafi ko ba haka nan bane lithawabi fi fi'lihi kuma saboda ana ba mutum lada in ya aikata shi wa adamu thawabi fi tarki kuma Allah bai baka lada in baka yi ba wa li anna al manduba cewa shi mandubi aidan matlubun abuna wanda an neme shi illa anna talabahu ghairu jazimin sai dai neman shi da an kai ba a tilasta ba na fata an fahimce ni malam ya shiga wani bayani yace wan nadbu fil lughati addu'a ila al fi'li a cikin yaren larabci abinda ake nufi da annadbu addu'a ila al fi'li a kira ka zuwa ga wani aiki nan yana so ya baka ma'anar tana aluha wa minhu qawluhu yana daga fadar sha'ir la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fi na'ibati ala ma qala burhana lokacin jahiliya da kuma musulunci bai karfi ga al'ada ce ta larabawa yace la yas'aluna akhahum ba su tambayar dan uwansu hina yandubuhum lokacin da ya kira su an gane ko fi na'ibati a cikin al'amurra na musiba ala ma qala akan abin da ya faɗa burhanan hujja da ya ce ku bani hannu shina faɗa da wani to ba su tambayar shi aka taɓa shi ya taɓa shi aka zalunta shi ya zalunta ba ruwansu ina da ɗan uwansu ke kawai su kai haji wanda ita ce al'adar mu galibi yanzu ko ba haka nan bane da mutum ya daga ya ce a taimake shi shikenan magana ta ƙari in dai inda mutum in dai mutum dan jihar kuna ko shina jin yarenka to shi da annaka kai ko ta rayuwa shina ayaye bannat sai ya zalunci don haka wannan bai dace ba والثواب في اللغة abinda ake kira الثواب في اللغة الجزاء shine sakamako mutlakan yanke wa minhu qawluhu yana daga cikin fadar sha'ir li kulli akhi madhin thawabun alimtahu kowane li kulli akhi ga kowane dan uwana ko mad li kulli akhi madhin dukkan wanda amma abucin yabo thawabun yana da sakamako alimtahu wanda ka san shi walaysa li madhil bahili thawabu amma yabon albahiri wani mutum na daga kabila ce ta abin nan ko sawabu wannan ba ta da lada ai ba ta da jaza'u ma'ana duk mutumin da yayi yabe ka ko ya aikata ma alkhairi galibi ana son mi ka saka mishi to wannan shi nashi bai da sakamako nan tana yiwa yana yi mishi zambu ne ma'ana mutum ne wanda ko ka yabe shi babu abin da zaka samu don haka kai ta kanka kan ma ka bata makanka lokaci wa za'mu anna thawabu yahtassu bi jaza'il khairi malan yace waɗanda sun kariya sun kace ai shi at-thawabu kawai yana da alaka ne da alkhairi yahtassu bi jaza'il khairi ya keɓanta ne da sakamakon alkhairi bil khairi da alkhairi ghairu sahihin ma lace ba ingantacce na ba bal yutlaqu thawabu aidan ala ala jaza'i sharri bi sharri ana itlaqin shi akan sakamakon sharri da sharri amma fil lughati a cikin yaren larabci wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin shi fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika masubatan inda Allah shin kuna son in ba ku labarin waɗanda suke bi sharrin min zalika da mafi sharri da wannan masubatan inda Allah sakamako wajen Allah wannan aya akwai bayani akan ta mai yawa sai ka koma cikin tafsiri man la'anahu Allah shine wanda Allah ya la'ance sa wa ghadiba alaihi Allah ya masa hushi wa ja'ala minhum alqirada Allah ya sanya birrai daga cikin su wal khanazira da kuma aladu suratul ma'ida ayata wato 60 wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun nan hal tambaya ce amma littahqiqi wato tabbat suwibal kuffaru ma kanu yaf'aluna domin tambaya tana daukan ma'ana fiye da 30 ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an ka tambaya ko ma'ana nauka ke dauka wal iqabu fi lugati at-tankilu ala al-ma'siya abinda ake kira al-iqab at-tankilu ala al-ma'siya shine yin azaba an gane ko akan sakon da anka aikata duk da yake kalma ta at-tankil tana nufin wato kamar abinda anka dauri inna ladaina ankalan wajhima maruruwa kenan abinda ake daure dan adam da kuma hukaci wa minhu qawlun nabighatu dhubiyani daga cikin kuma akwai magana ta zabighatu dhubiyani daga cikin shu'ara'ul jahiliya wa man asaka duk wanda ya saba maka fa aqibhu kamishi uquba muaqabatan uquba tanhazzaluma wadda take hanawa daga zalunci mai yawan zalunci wala taqud ala damadi kakkai zaune akan zalunci a zalunce ka kuma ka tsaya kana kallo wanda yake galibi wannan kuma ana kallon wanda mai irin mutane ne akwai mutumin da in yayi ya fi mishi ya fi alkhairi an gane ko mutumin da in yayi ya fi mishi yafi alkhairi akwai mutumin da in yayi yi mishi uba ya fi zama alkhairi shi yasa shari'a ta ce in mutum yayi kaza ai mai kaza domin an ka ce a bar mutane kara zube to ba za su bar aikata banna ba daga lokacin da an ka ce Najeriya an yi sata a jihar abin Zamfara an yanke hannun wani barawo hankalin kowa ya tashi har duniya sai ka iska sata za a daina amma an ce wanda ya sata ba ko biyun da za a yi mai sai gobe a gani shi kawai yana yawo kina an ce kowa ya aikata mun fahimci wannan ko a ƙarshe abin da zan cewa saboda lokaci yayi asalin waɗannan kalmomin a lugha muna iya kallon shi don mu gane amfanin su shi yasa rasin sanin asalin kalma a lugha ana iya wasa da hankalinka in ka zo za ka muhadara galibi ko khutba ko wani abu to ka ba da ma'ana asalin kalma a yaren larabci da amfani kaga da an ka zo kalma ta as-sawabu ya za mu gane tana iya komawa zuwa ga sharri malam ya kawo ko amma in ka kalle ta abinda zai nuna maka shi daga raja'a ne saba yasubu shine raja'a taba yatubu raja'a ba a yabu'u raja'a sannan kalima ta al'iƙabu ita kanta tana nuna mi daga aƙibar shai'i ne abin da ya biyo bayan wani abu ka aikata wani abu wani abu ya biyo bayan shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yake nuna ma bayi su ji tsoronsa shine bai jin tsoron abin da zai biyo baya duk duniya babu wanda bai jin tsoron abin da zai biyo baya shi yasa babu wani shugaban ƙasa a duniya wanda babu mutanen da baya tsoron su akwai waɗanda da ya taɓa su ya taɓa mulkin shi babu sarkin da a duniya baya tsoron waɗansu mutane da ya taɓa su ya taɓa mulkin shi babu mai kuɗin da bai tsoron waɗansu mutane da ya taɓa su ya taɓa harkokinsa ba ba ka na bari a ba shi Allah bai da wanda yake tsoro ko shi da abin da yake tsoro yake goyawa ya ga mutum shi na tunƙaho da wani abu ko gidan shi yana tunƙaho shi na ɗaukar iska amma da isha'i ta yi an yi sallar isha'i sai ga ya rage ya sabki saboda ya san yanzu da daddare akwai wani bayani dole shi yasa Allah subhanahu wataala ce kazzabat samud bi taghwaha idhin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqata Allah wa suqyaha fakazzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala ya khafu uqbaha Allah bai jin tsoron abinda zai biyo baya shi yasa duk abinda za kai wallahi ka tuna abinda zai biyo baya shine malamai suka sama suna fiqhul ma'alat ka ce za ka yi wani aiki to kallimi zai biyo baya ka ce za ka kafa daular musulunci kana da karfin da ka kafa daular musulunci ina likitocin suke ina sojojin suke ka iya kera bakan mai ko na ka halina da ka amsuwa kashe musulmi ka ce za ka kafa daular musulunci fiqhul ma'alat fiqhu na mai yawa mun taba karatun wannan fiqh ko za a tura shi cikin group isa ko a sake dubawa waɗanda ba su ciki a tura musu fiqh anwa'ul fiqh ya kai kusan fiqhu 20 da wani abu wanda ya kamata cikin musulunci yan uwa su san da su so shi kenan sai mu tsaya nan sai zuwa bayan sallah assalamu alaikum